alhamdulillah za mu ci gaba da karatun alfiya ta ɗan malika alfiyar na hau ina ne za a tashi an gama babu mubtada kan kan eh shi ne an gama babu mubtada ko to to bismillahir rahmanir rahim kana wa ahwatuha wannan babun kana kenan da ita da ƴan uwanta babun kana da ita da ƴan uwanta to ترفع كان المبتدا اسما والهبر تنسبه ككان سيدا عمر كان زل بات أرها أصبها أمسى وسار ليس زال برها فتع وانفك وأربعة لشبه نفي قول نفي متبعة ومثل كان دائما مسبوقا بما كان ما دمت نصيبا درهما ترفع كان المبتدا كان tana rafa'antar mubtada isman halin kasancewarsa suna walla habar tansibuhu tana nasabtar labari labari ko tana nasabtarsa ita kana da 'yan uwanta da za a faɗa suna shiga ne ga jumla ismiya wato jumla da yake ta kunshi mubtada da labari sai ya zama tsarin jumlar ya sauya shi dai mubtadan ya ci gaba da zamowa marfu'i amma kuma yanzu sunansa ba mubtada ba sunansa sunan kana labarin ko ya sauya daga zamowarsa marfu'i ya koma mansuri hakanan ma kuma yanzu sai ya zama ba labarin mubtada ba ne labarin kana ne kamar misali zaidun ka'imu zaidun ka'imu to zaidun mubtada ne ka'imun labarinsa amma an kana ta zo sai koma kana zaidun ƙa'ima kana zaidun ƙa'ima zai ya koma sunan kana ƙa'iman ya koma labarinka ka kana sayidan umar kama kana sayidan umar sai na mararriyar lafi ya kasance shugaba ya kasance shugaba ne to umar shine sunan kana sayidan labarinta ne ko da yake an gabatar da shi a wannan misali da ya fara kawowa na farko a wannan babi ya nuna da mu cewa ashe labarin filan nan tayo a gabatar da shi a kan suna wanda wannan haka ne inda nan gaba za mu ji ka kana zalla zalla tana yin aiki kamar aikin kana kamar na ƙur'ani zalla wato musu wadda ba ta haka nan ba ta kamar ba ta zainul sahira baibu ya kwana maras bacci arha haka nan arha arha zai dun kari'a asbaha ko asbaha kama asbaha albardu shadidan amsa ko amsa kama amsa zai dun sa'ima ko wasara ko sara kama sara dinu hazafa laisa haka nan laisa laisa zai min jahila zala haka nan zala bariha da bariha fati'a da fati'a wan fakka da fakka in fakka wa hazil arba'a wannan guda hudun da aka faɗa zala da bariha da fati'a da infata mutuba'a dole ne sai an bi da su da shibe na biyan ga abin da ya kama da nafayi me ya abin da ya kama da nafayi abu biyu ne ke kama da nafayi shine nahayi ko istifhani nahayi ko istifhani kamar misali a ce a a zala zaidun qa'iman ko hal zala zaidun qa'iman zaidu ya bar matsayin da yake a tsaye ko kuma nahayi kamar lata zalka'ima ko matsadin mawaƙi a sahi shamir wa lata zal zakirar mauti fanisiyanu hura lalun mubinu sahi shamir aboki ka zazzage wa lata zal zakirar mauti ka kushe kana mai tuna mutuwa ko yaushe ya zama ba abinda ka fi tunawa kamar mutuwa in dan adam ya zama ba abin da ya fi tunawa a rayuwarsa kamar mutuwa ai dole zai gyaru abin da yake laifin dan adam galibi man cewa ma yake da mutuwa to ladin nahiya ce shi yasa har gashi ta zanci tazal a sunanta mustatiri ne wujuban shi ne za a kaddara da kamar anta shi ko zakira shi ne labarin gashi ya zo mansuri ya zo an masa nasiba auli nafin ko kuma ta bi nafai kama wala zaluna mukhtalifina to la wannan ita nafiya ce gashi nan ya zalu ta rafa an ce lamirin nan lamirin nan ya zalu wannan wordin a mahallin rafa yake muhtalifi na shine labarin gashi an masa nasba da ya tunda sifa ce ta namiji wanda aka yi mata jam'i irin jam'i wanda yake sami wa mislu kana dama dama tana aiki kamar aikin kana dama tana aiki kamar aikin kana masukan bima amma ita dole sai an gabace ta da ma ma din wanda ake kira masdariya zarfiya masdariya zarfiya kawadi ma dunka musiban dirhama kamar inda aka ce ka ba da dirhami matukar dai ka zamo kana dacewa in dai kana dacewa to ka nuna godiya ga Allah ga kan dacewar da kake yi da taimakawa waɗanda suke gajiyayyu sai Allah ya ƙara datar da kai da to ma dunka ma din zarfiya ce masariya kamar an ce muddata dawamika musiba muddata dawamika musiba ita ma basariya iri biyu ce akwai ma basariya zarfiya akwai kuma ma basariya wadda ba zarfiya ba wanda an san cewa dai ma basariya ɗaya ce daga nau'o'in ma guda biyar wanda dukkanin su haruffa ne ita ma irin ire-iren ta goma sha biyu ne amma a ciki iri bakwai duk sunaye ne iri biyar ko harafi ne to dai daga cikin wanda yake harafin shine irin wannan ma masdariya wa fi jami'iha tawassul habar to wa gairu mari filin da yake iba mari ba kad amila lahu yana yin aiki kamar aikin mari in kana gairu mari min hukumila idan ya zamo an yi amfani da fi'ilin da ba mari ba a ainihin fi'il su fi'ilan nan ka iya kasa su gida biyu akwai fi'ilin da yake ba a tasarrufi gaba daya wato shine laisa da dama laisa da dama ba sa tasarrufi iyaka marunsu aka ji ba su da murari ba su da amri akwai wanda yake sarrafa kuma su ne sauran fi'ilan babin nan to sauran fi'ilan babin nan da suke sarrafa duk da murari'insu da amrinsu kai da masdarin ma da sunan fa'ilin duk za su yi aiki kamar aikin maris kamar na ƙur'ani wa ya kuna rasulu alaikum shahida to ya kuna murari'i ne na kana ga shi ya rafa'anci rasulu ya nasarci shahida ko kunu ƙawwami na bilgisti kunu ƙawwami na bilgisti to kunu a fili amri ne na kana ga shi ya rafa'anci wannan waɗin na kunu lamiri ne wanda yake a mahallin rafa ƙa'in ƙawwami na ko shi ne labarin amma ga shi mansubi da ya tunda jam'i ne na salama na maza ko kulkuru ya su na hadida haka nan ma sunan fa'ili yana aiki kamar fi'ila kamar zaidun ka'inun a haka to kamar an ce zaidun ka'inun huwa a haka huwa dinnan shine sunan ka'inun a haka shine labarin ko faɗin wani ma'akin wa ma kullum man yudil bashashata ka'inan a haka idza lam tulbihi laka mun gida ba dukkan wanda da ya ganka yake haba-haba za a ce dan uwanka ne ba ta bari sai magana a taimaka ta zo in ka ga ya taimaka ma to sannan ya ce dan uwanka amma in bai taimaka ma ba ga shi kana bukatar taimako sai dai ya fi kowa iya haba-haba da kai to ka gane ba dan uwanka ba ne a taimaka shi ne yan uwantaka take tabbata to ka'inar din akwai huwa wanda shine suna a haka ko shine labarin shi ne labarin haka nan ma kaunu masdar da wato akwai saɓani tsakanin malamai ita kana dinnan wadda take najisa tana da masdari ko ba ta da masdari amma zance mai fi inganci shi ne cewa a tana da masdar to masdarin nata kuma yana aiki kamar aikin fi'ilin malin kamar faɗin mawaƙi bi bazlin wa hilmin sa da fi ƙomi hilfata وكونك إياه عليك يسير to kaunu masdari ne na kana gashi aiki kama aikin kana ya rafa an shi katin yanzu katin nan a mahallin rafa aiki shi katin nan yana da mahalli biyu na digirari mahalli na farko a mahallin jarra yake bisa cewa murafu ilayhi ne mahalli na biyu shi ne cewa mahallin rafa aiki bisa cewa shi ne sunan kaunu iya ko gashi nan lamirin nasra da shi ne labarin kaunu duk wanda ka ga ya zama wani abu a rayuwa duk wanda ka ga ya zama wani abu a rayuwa to ba wani abu ya sa ya zama wani abu ba alheri da haƙuri no duk mutumin da ba zai alheri ba ba fa zai zama wani abu a rayuwar nan ba duk mutumin da bai da haƙuri ba zai zama wani abu a rayuwar nan ba shi yasa kai ma ka daure kai wannan abu biyan kai alherin kai haƙurin ai abu ne da za ka iya shi yasa ka yi dan ka zamo wani wanda za a nuna to a wafi jami'i ha ta wasu ɗalhabar aji ka halatta zuwan labari a tsakiya a baki ɗayan fi'ilan ne dukkan fi'ilan nan ya yi labarin ya zo a tsakiya ta yi kamar wa kana haƙƙan alaina nasiru muni to nasiru shine sunan kana haƙƙan shine labarin aka gabatar da labarin akan sunan ma'ana labarin ya zo a tsakiya kenan ga kana a nan gefen ga sunan nasiru a nan gefen ko kuma kace kana ka'iman zai kana ka'iban laifi amma fa inda yake aka ce akwai damar haka matukar ba wani dalili da zai hana haka amma in ya zama akwai dalilin da zai hana haka kamar zama li'irabin ba zai bayyana ba to wannan ba dama a gabatar da labarin akan suna kamar inda kace kana akhi rafiqi yanzu da akhi da rafiqi ba inda li'irabi ya bayyana dukkaninsu murabai ne amma li'irabi takadiri to kama nan kana nufin ka ce dan uwa na ya kasance abokin tafiya ta to dole ka ce kana ahira fiye shi kuma kana nufin ka ce ni abokin tafiya ta shine dan uwa na to sai ka ce kana rafiqi ahi dole wanda yake sunan a irin nan ka gabatar da shi to yana daga inda aka kawo labarin a tsakiya na laisa inda sama abu yake cewa sali inda hilkin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimin waje horo to dan sawa'an shine labarin aka gabatar da shi akan sunan shine alimu ko kuma kira'a wanda suka karanta laisal birra an tuwallo duwakun to an tuwallo duwakun shine sunan laisa a mahallin rafa'a yake birra din shine labarin ya gabata labarin ya gabata hakanan a labarin dama a ce ba dama a ce ya gabata kamar faɗin mawaƙi daɗi ba lil'aishi ma da matubu na gasatan lazzatu hobi dikarin mautu wal harami to ma da matubu na gasatan mu na gasatan ɗin labarin ma dama ne amma aka gabatar da shi akan sunan shi ne lazzatu rayuwa gaba ɗaya da mai hankali ba daɗi gare ta me yasa matuƙar da ya zamo jin daɗin rayuwar zai zamo abin gurɓatawa ta fuskar tuna mutuwa ko tuna tsoro jin daɗi na rayuwa duk irin yadda kake ga jin daɗi ba makawa zai yanke da ɗayan biyu ko dai a ce an raba ka ba da ran gaba ɗaya ka rabu da wannan rayuwa ko kuma a ce a a kana nan da ran naka amma ka tsufa a zo ana cewa a daina cin nama ko a rage cin nama ko a bar shan sukari ko a bar shan zaƙi da sauran haka kana bi kana gani kenan sai kawai abin da ka fi jin daɗin sama a zo a ce ai shi ne za ka daina amfani da shi to shi ya sa jin daɗin duniya yake ya shi wannan mawaƙin yake cewa gaskiya rayuwar nan ta duniya ba ta da wani daɗi ka za ka san wa kullum san ƙahu da mahaza kowanne daga malaman nahu sun ce ba daidai ba ne labarin dama ya gabata ya gabace ta ba dama a ce la'asaban naka adilan ma damal arab ba dama ka faɗa haka la'as habannaka adilan ma damal a rabban amiru to ba da baka faɗa haka da za ka san ko habarin ma nafiya haka nan labari ya gabaci ma ta korewa ba da ba ka ce ka'iman ma zala zaidu sai dai ka iya cewa ma zala ka'iman zaidu ko kuma ma zala zaidu ka'iman asalin ma kenan to amma ka gabatar da labarin akan ma a ita zana kenan ko bariha ko infaka ko fati'a to ba daidai ba labarin su baya gabata su faje biha ka zo da ita wannan ma wadda take nafiya watan alhali ita ake bi ita ma nafiya laha sadarul kalami tana da lalle lalle ne ta zo a farkon magana la taliya ba ita ce za ta bi wani abu ba wa man sarki habari laisa a ce labarin laisa man sarki habarin laisa a ce labari bayan da za a yi gabaci laisa labarin laisa ba zai gabaci laisa ba ustufi shine zancen da aka zaba shine zancen da aka zaba akwai sabani a nan tsakanin malamai wanda kamar shi dan malik ya zaɓi musamman a nan cewa ba daidai ba ne labarin a laisa ya gabace wanda wannan shi ne masaba kufawa da mubarak da zajjadu da ibn saraj da mafi yawan malaman da suka zo daga baya amma abu ali abu ali al-farisi da ibn barhan sun ce ya yi labarin laisa ya gabace shi yasa a wajen su ka iya cewa ka'iman laisa zai amma mafi yawan malamai suka ce ba dama ka ce ka'iman laisa zaidu sai dai ka ce laisa ka'iman zaidu laisa ka'iman zaidu waye a cikin malamin da suka zo daga baya ita fi zuwa cewa a ai labarin laisa ya iya gabatar ta wanda ana ta karanta littafin fa mun karanta mun karanta wata ran ma cewa akai ba za a ringa karantawa da baiti daidai har a haddace wanne ne to a ina ya faɗi haka ya gurin da ya faɗi ɗin haka ai ka faɗi wajen ko? da to zo tamamin wanda yake ta'ami dan wardi ne gaskiya ya zabi cewa ya halatta labarin laisa ya gabata ya gabace ta wanda wanda suka tafi akan halaccin haka yana cikin abin da suka kafa hujja da shi fadin ubangiji subhanahu wata'ala ala yawma yatihim laisa masrufan anhu cewa yawma yatihim ai ma'mulun masrufan ne wanda yake labarin laisa gashi ya gabata to idan ma'muli ya gabata ai kana ma amilin ya gabata idan ma'muli ya gabata ai kana ma amili ya gabata to a wazu tamami su filan babin nan a iya kasa su gida biyu a wato akwai wanda suka zo tammai su zo na kisai akwai kuma waɗanda yake dole sai dai su zo na kisai akwai fi'ilan da su sa iyo zuwa ta mai wato sun tashi daga zama wasu na kisai ya zama a sannan sai dai su rafa'anci fa'ili ba magana su nasabci labari ba magana su rafa'anci suna su nasabci labari a rafa'anta fa'ili suke a sannan sai su zama ta mai kuma sukan zo na kisai su rafa'anci suna su nasabci labari amma akwai su fi'ilan wanda su dole sai dai su zo na kisai to a nan baiti ɗaya da rabin nan ya yi magana ne akan haka ya ce wa zuta mami filin da yake ta mi a filan babin nan ma'aik tafi shi ne wanda yake wadatuwa bin raf'in da marfo'insa wanda yake wadatuwa da marfo'insa ba sai kawo mansubin ba kamar misali wa in kana zu usratin fa naziratu to kana nan ta wadatu da la su ɗan fa'ilinta shi ne zu zu ɗin nan shi ne fa'ilin wa masu wahu duk fa'ilin da bai wadatu da marfo'insa ba ya zama yana bukatar masubi naƙisu to irin wannan ake kira naƙisi wannan ƙasu kufi zamowa naƙisai an bi shi fi fati'a a fati'a laisa da laisa zala da zala wayannan fi'ilan guda uku ba sa zuwa sai naƙisai bayan da za a yi su zo ba na kisai ba amma sauran suka zo tammai sukan zo na kisai walaya lil amila ma'amulul habar ma'amulul labari baya bin amili a wannan babu ba da ma ka ce kana da'a maka zaidun akila kana da'a maka zaidun akila shi da'a maka ma'amulin akilan ne akilan wanda yake labarin kana to ba dama a ce kana faɗa kana ka faɗe shi sai dai ka iya cewa kana akilan da'a maka zaidu ko kana zaidun da'a maka akila ko kuma ba ka faɗa musu asali kana zaidun akilan da'a maka in ka ce kana zaidun akilan da'a maka ya zo musu asali amma ba nan kadai ba wannan hanya ce kadai kake da dama ka buka faɗa ba ka iya cewa kana zaidun da amaka akila ko kuma kana akilan da amaka zaidu shi yasa akwai fuska uku da ka iya faɗar wannan amma wanda dai ba dama ka faɗa shine ka ce kana da amaka zaidun akila illa idan zarfin ata sai fa idan ya zama zarafi ne ya zama zarafi ne wannan ya halatta kama kana indaka zaidun jalisa aw harfa jar ko kuma harfin jarra kama kana fiddari zaidun murdaja inwi ka kaddara murmara sha'ani lamirin lamiru sha'ani isma halin kasancewarsa shine sunan fi'ilin in waka muhimmu masaba na annahu mutana idan abin da zai zatar da abin da yake a fili ba daidai ba ne ya afko in ka ga a wani magana ta larabawa a wata magana ta larabawa an gabatar da ma'amulin labarin ya zo daga wato daga amilin sai shi to a sannan abin da yake akwai sai ka kaddara cewa akwai lamiru sha'ani wanda shine suna kamar misali a baitin mawaƙi da ya ce قنافذ حداجون حول بيوتهم بما كان إياهم أتية أودا قنافذ faras da ne mai fadar baitin nan yana zagin abokin fadarsa jariru ya ce ai jariru da kai da mutanenka duk kamar bushiya kuke kwaran da ake kira bushiya haddaju na haula biyu ce ba masu kewayo daura da gidaddajinsu barayi ne amma abin haushi a satar a gida suke ba saboda ba wai kawai barayi ba ne kuma matsorata ne barayi ne kuma matsorata kuma abin haushi game da su bi maka na iyahun adiyyatu awwada abu ne wanda ba faru ba daman ubansu ma abin da yake nan shi yasa ya gadar da su haka ne to bi maka na iyahu mamuli ne na awwada awwada wanda yake labari na kana amma gashi ya bi ya zo bayan fi'ilin kafin a faɗi labarin kafin a faɗi sunan aka faɗe shi to a irin nan shine aka ce sai ka kaddara ramiru sha'an bi ma kana hu da abinda lamarin da sha'anin ya zamo adiyatu awwada iyahu adiyatu ubansu ya saba musu da haka to ko faɗin wani mawaƙin da ya ce fa asbahu wannawa ali mu'arrasihim walaysa kullan nawatul qil masakin walaysa kullan nawatul qil masakin wani balarabe ne ya baki da daddare sai ka musu dabino shim ya dauka da safe zai zo ya tadda dabino ko rabi ba a ci ba amma abin haushi da ya zo sai da safe sai ya tara sai kwallon dabino ba dabino to shi ne yake zagin su yake cewa mutanen banza an kawo ku dabino ku ci ku rage a ci gaba da ci amma an waye gari kwallon dabino ne ya shi a wajen da suka zauna da daddare kuma abin haushi gaba da su ma ka a ɗauka duk kwallon dabinon suke jefarwa wani haɗewa wani ma a cikin sun haɗe amma tare da haka wanda suka fito da shi gashi ya cika wajen shine fa asbahu sun waye gari wannan wa alhali kwallayen da binu ali mu'arrasi ya taru shim a inda suka zauna da daddare walaisa kullun nawatul ilma saji mutanen banzan nan ba dukkan ma kwallon da binu suka jefar ba wani ma cinyewa su wani ma cinyewa su to nan kullun nawa ma'amuli ne na labari na laisa amma gashi ya zo jikin laisa to shi ma a nan sai ka kaddara zamiru sha'ani walaisa hu walaisa hu kullan nawatul ilma sakinu alhali ma lamarin da sha'anin bai zamo dukkan kwallon da binan ne wa'annan mutanen suke jefarwa ba wani a ciki cinyewa suke cinyewa suke to alhamdulillah sai in kwana anan ko ya kai baiti goma to alhamdulillah
المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم